الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب من ترك التشهد الأول bab man taraka tashahhud al-awwal wai me kenan wanda ya bar tahiyya ta farko ya bari bai ce man nasiya ba ko ina mana ya bar tahiyyar eh yana sane ya barta to za mu ga hadisin insha Allah matsalar ta faru ne da mantuwa amma ta karasa kuma da ana sani saboda tahiya din ta farko me ya hukuncinta da ka manta da ita ka tashi ka mike ka shiga cikin me rukuni to ba za ka bar rukuni ga sake dawowa ba to a lokacin da ka kai sama ka mike an tuna an aka tuna maka ba za ka dawo ba a lokacin ka sani kenan ka ki dawo ba kenan shine man taraka tashahhud al-awwal an fahimta قال أخبرنا أبو الحسن الشيرزي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن ابن بحينا أنه قال يجي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من اثنتين من الظهر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من اثنتين من الظهر فلم يجلس فيهما فلم يجلس فيهما ما معنى فلم يجلس فيهما kowane harafi ci larabci yana da ma'ana ba falam ya jilis ai nubbiha falam ya jilis da kamanta ka tsaya sai aka tuna maka aka ce ai gaza ko aka yi tasbihi ko aka yi tafi da tun da ka shiga cikin rukuni ba za ka dawo cikin sunna ba kuma to shi ne mana falam ya jilis فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك سألنا ثم للترتيب والتراخي هل تشح هل تشحن النبي صلى الله عليه وسلم في في في سهو في سجود سهو أي أي أي بدنا تسكي سجود سهو باي با باي بكيرن كو eh ko a yi a ba za a ce ba a yi ba a ce ba a yi ba eh هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف عن مالك وأخرجاه من ترك عن الأعرج وعبد الله بن بحينا هو عبد الله بن مالك ابن بحينا مالك أبوه وبحينة أمه وهو من أزد الشنوءة حليف بني عبد عبد مناف تسيتي ولا يجب سجود السهو بترك شيء من السنن عند الشافعي أو جاء إمام الشافعي in an bar wani abu cikin sunna ba ba wajibi bane a yi sujadar rabkanuwa ba in ba kai ba babu komai illa bi tarki tashahhud al-awwal qu'udan sai dai in baka in baka yi tahiya ta farko ba qu'udan kenan ko tana baka yi tahiya ba aw qira'at wa bi tarki al-qunut ko karatu ko ko kunut in an bar su za a yi sujadar rabkanuwa an rage kenan an fahimta قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليهي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن الأعرج عن عبد الله بن بحينا الأسدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس يا تاشي daga sallan azhar raka'a biyu akwai zama da za a yi ba a yi ba falamma atamma salatahu da ya cika sallarsa sajada sajdataini sai sujada guda biyu yukabbiru fi kulli sajdatin wa huwa jalisun sai ai kabara ko in aka yi sujada sai ai kabara aka zo sajda qabla an yusallima wa sajadahuma annasu ma'ahu mamu kuma suka yi su ma sujadar rabkanuwa tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama makana ma nasiya min aljulusi makana ma nasiya min aljulusi babu man taraka tashahhud al-awwal an fahimta tarakahu nisyanan aw nisyanan kenan nisyanan هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم أيضا عن قتيبة باب من سلم الركعتين وأن wannan tahiyya ce ta farko ba a yi ba wannan kuma mutum ya yi sallah raka'a hudu za aka yi raka'a biyu sai aka sallame to she sahabbai abin ya shige musu duhu an canza hukunci ne ko mantuwa aka yi to shi ne za mu gani insha Allah قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر ابن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن داود ابن الحسين عن أبي سفيان مولى مولى ابن أبي أحمد أنه قال شيتي سمعت أبا هريرة يقول ناجي أبو هريرة الله إكرم سيدنا فدرشي صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر منظور الله يمن صلى العصر فسلم في ركعتين sai manzo Allah ya sallame da aka yi raka'a biyu faqama zuliyadaini sai wani sahabi da ake ce mishi zuliyadaini mai hannu biyu faqala sai ce akasurati salatu amna sita ya rasulullah ai sai mai karfin hali ko a cikin wata riwaya akwai a cikin wannan sallah akwai sanna Abubakar da Sayyidina Umar sahaba sai suka ji kwarjinin su yi ma magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi musu kwarjini to wannan shi yasa suka ce sun fi son suna zaune a ga balarabe kauye ya zo shi ba ruwan shi shi ya faɗa abin da yake so to daga nan shi su san hukunci su fa'idantu amma su su faɗa in ba ka akwai manyan sahabbai ba su yi magana ba sai wannan sai ce me a kasurati salatu ya manzo Allah an rage sallah ne yau amnasita ya rasulallah ko mantuwa kai ya manzon Allah ko dai wannan ko wannan wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama kullu zalika lam yakun kullu zalika lam yakun ma wana kullu zalika lam yakun ma'ana ba a rage sallah ba kuma ba mantuwa aka yi kullu zalika lam yakun a wata ruwaya sace bala inna ba'd zalika kad waqa wata ruwaya ce lallai tabbas dayan waɗannan abubuwa ya faru tunda me yasa ya faɗi haka saboda manzo Allah ce ba rage sallah ba kuma ba mantuwa bane to yanzu sai samu hujjan cewa inna ba'd zalika kad waqa tabbas dayan waɗannan abubuwa guda biya ya faru don sallar la'asar raka hudu ne gashi an yi biyu ko dai an rage sallah ko kuwa an yi mantuwa faƙala sai ce kad kana ba'du zalika ya rasulan kad tabbas kana ba'du zalika ya rasulallah tabbas ya manzo Allah wani ɗayan abin ya auku ya faru to yanzu magana ta zama mai ya tabbata kenan ya tabbatar kenan fa aqbala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala nas sai manzo Allah ya je tambayi mutane fa qala asadaka dhul yadai abin da ya fada haka ne magana ake yi zubere ne ya yi magana manzo Allah ya yi magana sauran sahabbai sun yi magana faƙalu na'am na'am ba magana ba ne ba zubere ne ya yi magana manzo Allah ya yi magana sauran sahabbai sun ce na'am fa'atamma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma baqiya min salatihi sai manzo Allah ya cika su sauran abin da ya rabu na cikin sallar thumma sajada sajdataini sa'annan ya sujada guda biyu wa huwa jalisun ba'da taslim me kenan aka yi qabli ko ba'di ba'di kenan ko هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن قتيبة عن مالك وأخرجاه من ترك عن ابن سيرين عن أبي هريرة لغاشي وانا صلى مغانو أي مغانا زول دني أي مغانا منزع الله أي مغانا سورة صحابة شي مغانا sai aka ce ai wannan magana ce don gyaran sallah da za a ɗauke ta magana da take bata sallah ba to sai liman ya yi sahau aka yi tasbihi bai san bai fahimci ba ke ba zai ce me ya faru in ya faɗi da hausa me ya faru aka ce kaza ne yaya shi ke nan sallah ta yi koko sallah ta ɓace an yi magana da hausa kuma eh a'a ba za a ce ma wannan magana ba sai a ce gyaran sallah gyaran sallah a kai daga gyara kuma sai a ce ka yi barna ai mai gyara ba shi barna ko هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن قتيبة عن مالك وأخرجاه من ترك عن ابن سيرين عن أبي هريرة وأن مسلاة النبي كينا كما أفضل الخلق أجمعين كينا أكي صلى لشي أنا وأنا جاري جاري ba haka bane ba ni da kai muna bakin mai muke mun isa ma قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليهي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا إسحاق قال حدثنا ابن شميل قال أخبرنا ابن عون عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ihda salatai la'ashi manzo Allah ya yi mana sallah ɗayan sallolin yamma sai ko a zahar ko la'asar wancan an bayyana aka ce menene to tabbas da la'asar ke na ake ko قال ابن سيرين قد سماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا ابن سيرين يقول تبس أبو هريرة يا أمبتي ونن صلى أما نينا منتا هذا التذكير قال ya ci gaba da cewa fasalla bina rak'ataini thumma sallama sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana sallah raka'a biyu sa'annan sai sallame fa qama ila khashabatin ma'rudatin fil masjid ana sallamewa ba dai san abin da ya faru ba amma manzo Allah sai jikin shi ba shi cewa matsala akwai matsala sai je wajen wata wani wata katako ko abin yana aji ya je tsaya wajen fattaka alaiha ka annahu ghadban ya dafa wannan abin kamar yana cikin bacin rai haka wawa za a yada hulimuna ala yusra sai manzo Allah ya dauki hannunsa mai albarka dama ya sa a hagu wa shabbaka baina asabihi ya sa yatsu a cikin juna haka ko wawa za haddahu al-aymana ala zahri kaffihi al-aysar haddahu al-ayman ala zahri kaffihi al-aysar haka kenan ko wa kharajati sar'anu ana sallamewa kasan akwai mun kawo karanta akwai shaidanu da ke bakin masjid sai bakin kofar masallaci ana sallamewa sai ga suna kiran ka zo ka fita ka je ka manta daga za kana kaza su ne sar'anun nas masu fita masallaci da an sallame sallah min abwabil masjid fa qalu qusrati salatu to shi kenan su sun samu hukunci a ai an rage sallah ai an rage sallah ba a fada musu an rage sallah ba amma sun ga an yi sallah la'asar raka a biyu to in ba rage in ba rage wa me aka yi ko mantuwa ko an rage ko wafil qaumi abubakarin wa umar a cikin wannan jama'a akwai sayyidina abubakar sa'annan sayyidina umar sahabahu an yukallimahu sai suka ji kwarjini su yi ma manzon Allah magana wafil qaumi rajulun fi yadayhi tulun a cikin su akwai wani mutum hannunsa ɗaya hannunsa mai dogon hannu ake cewa ko mai dogon hannaye mai dogon hannu yuqalu lahu zul yadaini fa qala sai ce ya rasulullah sai da ce ya rasulullah ana sita am qusrati salatu mantuwa kai ko kuwa an rage sallah ne yau faƙala sai manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce, Lam ansa wa lam tuƙsar, ban manta ba kuma ba a rage sallah ba, sallah ranar raka'a hudu kuma ban manta ba, kuma zuliya dai ni ya ga raka'a biyu aka yi, to me ke ya faru? Faƙala sai manzon Allah ya biyo, aka ma ya kulu zuliya dai, manzon Allah ya ƙara yin magana kuma kenan. kamar yadda zuliyare ne fada ne haka ne yadda zuliyare ne fada faƙalu na'am sai suka ce eh lokacin wannan zai magana wani eh eh haka ne tunda an bude kofa kowa zai iya magana amma farko sai na abaka da umar sun ji kwarjinin su yi ma manzon allah magana cikin abin da ya faru ko fataqaddama sai manzo Allah ya shiga ba fa sallama taraka thumma sallama yaji Allahu akbar sai aka cika sallah sa'annan manzo Allah ya sallame thumma bayan ya sallame thumma kabbara wa sajada misla sujudihi aw atwal ya sake yin sujada ثم رفع رأسه وكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول فربما سألوه أليس كذلك ثم رفع رأسه وكبر فربما سألوه ثم سلم فيقول سيتي نبيت أن إمران بن حسين قال ثم سلم wannan kabli aka yi ko ba ji kabli aka yi ko ba ji ba ji aka yi ko an sake yin tahiya an yi tahiya هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن أمر أم عن أمر الناقد وغيره عن ابن عيينة عن أيوب وعن ابن سيرين قوله ما لن يزوزي بيان حكى الكور اللي أوكا خرجت السرعان هم المنصرفون عن الصلاة بالسرعة واحتج به محمد وهو البخاري إمام البخاري يا كف حجة لأن حديث في إباعة تشبيك الأصابع في المسجد yace ya halatta mutum ya sa ya shabaka hannunsa a cikin masallaci eh imam al-bukhari kenan ai za ai an yi magana ai ko وكره قوم تشبيك الأصابع في المسجد ويسكت آآ مكروهين وفي طريق الصلاة كما في الصلاة لما روي عن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كان تفيها ذاك مصلاتي منذ الله شيء كتفي أنا سيسبو كان cikin sallah ne to amma ai aka ce lokacin da manzo Allah ya sa hannunsa cikin sallah yake ko wajen sallah wajen sallah ne yace tunda an ce daga tafiya zuwa gidanka zuwa masallaci kana cikin sallah to shi yasa bai halatta kai ba tunda kana cikin sallah ana fahimta قال إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشب فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في الصلاة abin da yasa aka hana ki amma lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya isa hannun shi ai ya fita cikin sallah ko da yake cewa lokacin hukuncin cikin sallah ake don ayi mantuwa ba a cika sallan ba ana cikin hukuncin sallah kenan amma a lokacin da ya haka an faɗa masa cewa sallan bata cika ba shi wajen a yanke shi cewa sallar ta cika shi yasa ya sallame to ya ba ya gaba sallah kenan shi zai tsaya amma sai jikin shi yana ba shi cewa akwai matsala akwai matsala wannan abin nan kafin a zo a yi mishi bayani ko قال أبو سليمان الخطابي تشبيك الأصابع إدخال بعضها في بعض والامتس والام والامتساك بها وقد يفعله الإنسان عبثا yace abubuwan da ke sa mutum ya tsaya ya sa hannun shi haka ko dai ya yi abasan ko mutum ya yi haka don wasanni wa ya fa'aluhu liyafarqi'a asabi'ahu inda ma yajidu min at-tamaddud mutum kuma yana yi don yimi ya karka menene ya kakkare ya sun sa haka ko wa rubbama qa'ada al-insanu fashabbaka bayna asabihi wahtaba bi yadayhi yuridu bi al-istiraha ko mutum ya zauna ya zauna ya daga gwiwoyinsa guda biyu kama gwiwansa haka shi ya sa hannunsa haka ya rike don ya huta ko wa rubbama istajalaba bihin nau wani lokaci mutum ya yi haka mana alaman yana jin bacci kenan ko yana so ya yi bacci ko faya kuno sababan lintikazu tuhuri tunda ya yi haka yana kiran bacci kenan to in mutum ya bacci kuma ai alaudarsa za ta warware shi aka ce kare ko فقيل لمن خرج متوجها إلى الصلاة لا يشبك بين أصابعه لأن جميع هذه الوجوه لا يلائم حال المصلي أنا فهمت؟ وفي الحديث من الفقه يتي وانا حديث ينا فائدة تدمو ينا علما تدمو فقه سينمي أن كلام الناس لا يبطل الصلاة mutum ya manta ya yi magana cikin sallah sallarsa ba ta ɓace ba aina mahallu shahid kalamun nasi wanda ya manta ya manta me eh kalamun nasi ina mana kalamun nasi ya mantuwa me wannan maganan gyaran mutum yana cikin sallah sai ya manta yana sallah sai ya magana sai kuma ya tuno sallah su ta bace kalamun nasi sa'an nan kalamun nasi li islahi sallah mutum ya yi mantuwa a tuna masa don a gyara sallah wa tajjal auza'iyu bi hadha alhadith ala anna kalam al-amdi idza kana min maslahati salati la yubtilu salah al'auza ya ce magana ma da aka yi ta ana sane ba mantuwa aka yi ba amma an yi ta ne don a gyara sallah sallah ta yi li'anna zal ya daini ta kallama amidan wai zul ya daini magana da ya yi yana sane ko? saboda za mu zo za ce manzon Allah ta kallama amidan ka ce li'anna zalairin ta kallama hamidan ai zalairin ya magana da ya da gangan yayi yana sane ke to in wannan kasar da kasar da ke in ka zo kuma wa kallama annabiyyu sallallahu alaihi wasallam alqawma hamidan manzo Allah kuma ya tsanta da mutanen shi kuma sai ka ce me eh yana sane ko da gangan yana sane ba mantuwa bane والقوم أجابوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنعم عامدين أليس كذلك مع علمهم بأنهم لم يتموا الصلاة kaga magana ce ɗaya ta shi tabbizo tana tafiya sahabbai manzon Allah sahabbai kaga sahabbai suka ce ai zuliya dai ne da gangan yayi magana dai ya ya san sallar bata cika ba ba da gangan kenan ba to wannan kalman da aka yi amfani da ta hamidan din sai ka zo wajen manzon Allah sai ka ci shi ba da gangan saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da sifar shi khassa ba za a ce da gangan yayi ba don kalmar bata dace da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ومن ذهب إلى أن كلام الناس يبطل الصلاة to akwai malaman da suka ce in mutum ko mantuwa ya yi magana sallar ta baci za'ama anna haza kana qabla tahrimil kalam to me za ku ce ga wannan suka ce wannan an yi shi ne kafin a haramta magana cikin sallah fi salati thumma nusikha ولولا ذلك لم يكن أبو بكر وعمر وسائر القوم ليتكلموا أنا فهمت مكان نافتو وما تفتو بس يا أي بيانكو أه؟ مع علمهم بأن الصلاة لم تقصر وقد بقي عليه من الصلاة شيء سنسن با الرجل صلى بني كما أكوي سور رقوة صلى ركع بيو أكنسو ولا وجه لهذا الكلام من حيث ان تحريم الكلام في الصلاه كان بمكه yace ai wannan magana da suke cewa an haramta maka wannan abu ya faru ne kafin an haramta magana suka ce a'a ai an haramta magana cikin sallah ne a makka abu huraira kuma da wanda suka rawaita abu huraira shekara shekara ta bakwai na hijira ma ya shiga musulunci to shi yasa maganarsa ba za ba za a dauki wancan magana a shafe maganarsa ba kenan وحدوث هذا الأمر إنما كان بالمدينة لأن رواية أب... لأن رواية مين لأن رواية إنما معنى لأن رواية أبو هريرة لا ربطي يا ميكي إن كان رسولتي لأن راويه أبو هريرة أو لأن رواية أبي هريره ba haka larabcin yake ba ba haka yake ba amma ka ce li'anna riwayata abu huraira aidan idafa li'anna rawihi abu huraira to wannan ya tafi rawihi abu huraira kenan ko maganar ta tafi وهو متأخر الإسلام وقد رواه إمران ابن الحسين وهجرته متأخرة kaga malamai yadda ake yi don a fitar da magana ko ba a faɗar magana haka kawai don son zuciya fa sai ka shirya in ka faɗa in kuma za a yi ma gyara ne sai a yi ma gyara wa amma kalamul qaumi fa qad ruya an ibn sirin annahum awma'u to har yanzu dai ana cewa ba a magana a cikin sallah to ya aka yi wai ima'i suka yi da manzo Allah ya tambaye su shi suka yi haka ai na'am walau saha annahum qaluhu bi alsinatihim fa kana zalika jawaban li rasul sallallahu alaihi wasallam wa ijabatu rasul sallallahu alaihi wasallam fi salati la tubtilu salah ai in ka amsa ma manzon Allah magana a cikin sallah sallar ka bata bace ba yaya kwarai wace kwarai to ina hujja eh wace wace aya istajibu idza da'akum lima yuhyikum ai ka gani ko in manzo Allah ya maka magana kana cikin sallah ka amsa ya kira ka amsa sallah ka ta bace ba ta bace ba me yasa ce maka akai ka amsa masa wanda ya ce ka yi sallah shi ya ce manzo Allah ya kira ka ka amsa mashi ya san kana sallah ba haka bane ba limaru ya annan nabiya sallallahu alaihi wa sallama marra ala ubay bin ka'ab wa huwa fi salat an rawaito cewa manzo Allah ya shige wurin ubay bin ka'ab ubay yana sallah fada'ahu falam yujibhu sai manzo Allah ya kira ubay ubay bai amsa ba saboda yana sallah ثم اعتذر إليه أنه كان في الصلاة يا أبي أنا كراك بك أمسى بيتي يا مزع الله أين صلاني ألوكتي فقال له سيما زع الله صلى الله عليه وسلم يتي ألم تسمع الله يقول بك جي الله يرى فدرتي وما من الله يتي استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يهول بين المرء وقلبه وأنه إليه يوشر واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة يدل عليه أنك تخاطبه في الصلاة بالسلام فنقول السلام عليك أيها النبي يتي أي كل كنا صلى كنا كنا مغانا من الله ina mana assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah eh kai kai ma manzo Allah sallama kenan ba magana bace ba to ma imam manzo Allah magana cikin sallah ai ba ta baya baci sallah wannan hujjar tana da karfi wa mithlu hadha al-khitab ma'a ghayrihi yubtilu as-salah ai duk wanda kace assalamu alaikum sallar ka ta ce amma manzo Allah kullun sai kai ce assalamu alayka ayyuhan nabiyyu tukhatibuhu bi kafil khitab assalamu alayka ba kana magana da manzo Allah bane ba sallallahu alaihi wasallam wa amma zul yadaini fa kalamuhu kana ala taqdir an-nasr wa qisar wa qisar as-salah wa kana zamanu zamanu nasrin yace maganarsa mai yiwuwa an shafe hukunci ne an rage sallah kenan ko kuwa mantuwa saboda lokaci ne da za a iya canza hukunci alaisa kazalik ba bayan manzon Allah bane zamanin manzon Allah ne aya za ta sauko a canza hukunci fa kana kalamu ala hadha tawahum fi hukmi kalamin nasi suka ce shi yasa maganan zuliyadaini maganan shi ya zama magana kamar maganan wanda ya manta ne وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جرى على أنه قد أكمل الصلاة فكان في حكم الناس إذا منذ الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما قال لي أكي صلى ستاتك تسيئت أو كهكم شن وان منتا وفي تسمية النبي صلى الله عليه وسلم ظل يدين دليل على جواز التلقيب للتعريف wai a kan cewa zule daini ya halatta ka sama mutum ka kira shi da lakabinsa don a sani ba don a muzanta shi ba lalishaini wata hajini wa fi qawlihi lam ansa dalilun ala anna man qala nasiyan lam af'al kaza wa kana qad fa'alahu la yu'addu kadhiban mafhum wanda ya kudurce cewa bai kaza ba kuma yayi ba za a ce ƙarya ya yi ba dalilin ala'anna man ƙada nasiyar lam afal kaza da ƙada karfa alahu la yi addu kaziban li'annan hata a wani siyana an al'insani marfu'un saboda kuskure da mantuwa allah madaukin sarki baya kama mutane don su yi kuskure ko sun yi mantuwa ko an tilasta su me ke nuna cewa allah baya kama mutane da kuskure da mantuwa da tilastawa an zo ranar lahira mutane za zo kashi uku ne ana fahimta na farko musulmai ne muminai ne ahli sunna ne sun tashi komai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ba magana a cikin wannan na biyu ahlul fatra zamanin su ba ba wancan addini ya tafi wani da ahlul fatra ke mene hukuncinsu hukuncin ahalul fatara wanda ba su san addini ba su da addini addini bai isa musu ba sai a yi mai eh a'a ahalul fatara kenan Allah baya kama kowa fa sai da hujja ahalul fatira Allah zai jar yanda Allah ya jarrabe ka zamanin manzo Allah haka Allah zai jarrabe su ranar lahira ba za ka mutu a saka wuta haka kawai ko a saka aljanna sai Allah ya jarrabe shi ne ci jarrabawa na biyu kenan hatta rabu asa rasula to in ya zama na Allah ya aiko manzon Allah to in Allah da kanshi ne yayi hukunci ya bada zubi kenan to saura na uku mutane ne suka tashi a cikin addini amma a gurbace ka an gurbata musu addini aka ce shi ne addini suka karba suka yi ba za a ce dai ga sun zo cikin zamanin sahabbai ba kuma ba za a ce ahlul fatira ba ne don akwai addini akwai littafin akwai makarantu akwai wa'azin akwai akwai akwai amma sai suka tashi cikin gurbataccen addini an gurbata abin aka ce musu shi ne gashi ai ba zancen ba shi ba ne ba da aka ce musu ga addinin sun karba sun yi ko ba su karba ba a kan me to me matsayinsu a lahira ina masu suru ina masu hayaniya me matsayinsu a lahira ba azanci ba azanci ba ne eh da sun san ba daidai ba ne ba za su yi ba ko sun ɗauka to yaya ma- ina matsayi ne me makomansu a lahira sai da muka saya kusan awa na ina faman wannan ya fahimci wannan abin ai ma da yanzu addini gashi don ko ina ana wa'azi nace ka sani cikin Kano akwai gidan da ba za ka- ba za a shiga da radio ba ba a jin radio to matar da aka aurar da ita aka shigar da ita gidan tana zaune gidan har ta mutu ba abin da ta sani sai wannan a wace hujja za ka kai ta wuta ai wa'azi ya yi yawa ga malamai na ta wa'azi ga sunna ahli sunna na ya ce a ba kowane ahli sunna zai magana ba a karba ba ba eh me yace kashewa kai menene cewa haka suke yi, mi- mi- jami'an ba- ja- duk haka suka fada sai da muka fara alhamdulillah kutuba da karantawa jami'an bayero tukun mutanen birnin suka ce ashe ba duka da yahudawa ba ashe akwai musulmi masu son annabi da duk an dauka ba su son annabi wallahi tallahi abin da ya faru kenan duk sa'an da zai hutuba salati ala nabi yi magana game da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan sai kowa sai ya tashi aka ce a ce je ka jami'an bayero har aka zo aka fara karatu darul hadis ba haka bane ba to amma sai ka zauna mutum ya yadda kai malamin shi ne almajirin ai ga shi nan yanzu komai ya zo ya bayyana ana wa'azi ga rediyo ga talabijin ko ina kaza kaza kaza sai na ce eh ai akwai waɗanda ba sa yadda rediyo ya shiga gidansu babu babu waɗannan to ya za a yi mace an aurar da ita aka saka ta tana sallah tana azumi tana a ce mata ga san manzo Allah ga kaza kaza ka ya za a yi ta san wannan kuskure ne kuma ta karba tana yi da gaske da jan ido iya rayuwarta to sai tsaya ya ce to ai iyakanka kenan ko ka ga ka sa'an nan waɗanda suke zuwa suna wa'azin suna yi makansu shimfiɗa ta inda za a iya karɓar wa'azin nasu maganar tasu suna shimfiɗa yadda za a karbi maganar tasu farko an amince da su an yarda da iliminsu an yarda su wane su wane ne su wane ne kafin ma- ka- ƙarshen wannan ma ba a yarda da su ba ba a amince da ana ba su sunan cewa kaza kaza ne sai dai akwai sirri ɗaya sai dai a ce maka ɗan izala ne ɗan wahabiya ne ba wanda ya sai ce maka ɗan sunna ne kuma ya suka ya yi zagi wannan ba zai taba yi ba sun kasa wannan shi a kaɗai ke iya jayayya da ahalin sunna ana fahimta ai ba wanda zai ce maka ai ya je karatu jami'ar islami a cikin madina zai ce sun yi karatu saudiya ya kira sunan madina ya zagi ya gani ai ba zai yi ba ko yana yiwa kuma ya san madina kai karatu kuma jami'ar islamiyya amma shi ce karatu saudiya karatun banza karatu saudiya karatu- ka faɗi inda ya karatu ba ka faɗe ba manzo Allah da ya ce sayati zamanu wannasu yatlubuna yadribuna akbada al-ibli wa la yajiduna a'lama min alimi madina sayati zamanu lokaci zai zo wannasu yadribuna akbada al-ibli akbad al-ibli in ka hau rakumi ko doki ko menene kafa kai buga nan kafa ba ana sauri ba to yanzu jirgin sama ne da mota ba haka bane ba yadribuna akbad al-ibli mana suna zuwa neman ilimi wannan yaje kaza wannan yaje kaza wannan yaje kaza wala yajiduna a'lama min alimin madina abinda wanzu Allah ya faɗa kenan to a'lama min alimin madina wani suka ce alim madina imamu malik wani suka ce wane wani suka ce wane karshe da aka bincika suka ce abinda ake nufi da alimin madina yin karatu a cikin madina to shi yasa ba za ka ji ce ai ya- ai sun je madina sun yi karatu ai ce sun je saudiya sun yi karatu karatun saudiya karatun banza karatun da yadda kuma da kuma to saudiya suke fada ba da kai suke ba kai madina kake ba haka bane ba haka suke ce manzo haka manzo Allah ya fada in suka zo za su zage za su yi mishi abin da bai za su yi- sunan shi ahmadu zai ce ahmaku sai manzo Allah ta ba ni suke ba ni ahmadu ne su ahmaku suke zage ba haka bane ba ya san sunna kake bi ba zai iya kira sunan sunna din ya faɗi bakar magana ba sai ai dan izala ne to da ya izala yake fada ai ba wahabiyya ne to da wahabiyya yake fada ai dan salafi ne to sun salfawa yake yi Ya ce a ni sunna nake bi har yanzu ka kira sunan ka faɗa mana ka gani eh kaura san an fahimta wanda za a zo da addini lafiya lafiya an yi karatun sunna mai da mai da wannan ahlul fatra an fahimta to waɗannan ba ahlul fatra ba ne ba masu rike da kyakkyawan a- kafin su shiga ad- an gurba addinin da suke yi bi an gurba ta wannan addinin an lalata shi an shigar da kaza an shigar da kaza an yi ata kaza an hana su sanin kaza kuma haka suke bin Allah har suka mutu to za su waye gari ranar lahira a wani me makomansu to shi kenan shi a bar shi assignment kenan tun da kun ce ba ku sani ba eh ku je ku tambayi malaman ku eh ana fata Allah ya gafarta musu kowa ma ana fata Allah ya gafarta mishi wanda suke addinin tsabta tsabta da komai suna da tabbas Allah ya karba ba sai Allah ya ga dama ba ba haka bane ba wallahi la yaghfirullahu laka man ya ta'ala alayya ba haka ya fada ba man ya ta'ala alayya izhab kad gafartu laka shi wannan ku dauko shi ku sa shi ta ba azanci fa cikin waɗannan masarufi ba ba azanci da ai da na sani ai na kawo muku da na sai wuce ai sai a wuce in ba haka bane ba haka ne ko ba haka bane duk abin da ga mutum yana yi da gaskiyar shi rai da lafiyar shi da kudin shi da dukiyar shi da menene yana bauta Allah da gaskiyar shi kenan da ya san bata ne ko sure ne eh zai yi zai yi zai yi zai yi yana yi ne akan me bilhaki da gaskiya to kuma ba daidai ba ne kuskure ne wanda me sai ka je ku tattauna kai da su mu muna magana ne kan mu muna magana ne kan adalci la yajrimannakum shan'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa haka ake yi ko والإثم فيهما عنه موضوع وجاء في الحديث إنما أنسى لأسنى صلى الله عليه وسلم وفي الحديث دليل على أنه إذا سهى في صلاة واحدة مرات yace wannan hadisi yana nuna cewa sallah daya sai kai sahawi biyu ko uku a cikin sallah sujadar rabkanuwa daya za ka yi wani su malamai suka ce sai kowane kowane rabkanuwa sai kai masa sujada wanne ne yafi daidai saboda me ajza'atu li jami'iha sajdatani wa zalika mecece hujja annan nabiyya sallallahu alaihi wasallama sallama an raka'ataini yayi sallama raka'a biyu an samu me rafkannuwa wa takallama kuma yayi magana wa lam yazid ala sajdataini sajda وهذا قول عامة الفقهاء من يما لما يحكى سكفدا وحكي عن الأوزائي أنه قال يلزمه لكل سهو سجدتان وفيه دليل على أنه لا يتشهد لسجدتي السهو سجد ربك باء تهيا باء من باء تهياكم وإن سجدهما بعد السلام سواء قبلي أو بعدي أما سجود السهو إن أتى به قبل السلام لا يتشهد له عند عامة أهل العلم بل يسلم واختلف أهل العلم في سجود السهو إذا أتى بعد السلام ما لم يسوى خارجنا علمي إن بعد ذاكي هل يتشهد له ويسلم فقال بعضهم لا يتشهد ولا يسلم suka ce da ya yi sujadar rafkar nuwadin sai ya tashi ba sai ya tahiya ba kuma ba shi ya sallame ba لهذا الحديث وقال بعضهم يتشهد ويسلم روي ذلك عن ابن مسعود وهو قول عطاء وبه قال أحمد لماذا لما أخبرنا الإمام أبو علي الحسين ابن محمد القاضي وأبو حامد أحمد ابن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو بكر أحمد ابن الحسن الحيري الحيري قال أخبرنا محمد بن أحمد ابن محمد بن معقل الميداني قال حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري قال أخبرني أشعث عن محمد بن سيرين عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلبي عن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم منذ الله يمشي صلى فسها في صلاته سيأك سامرك نواتك صلى فسجد سجدتي السهوي ثم تشهد ثم سلم وأن حديث شاذ شاذ بلفظ التشهد حديث صحيح أما لفظ التشهد إن يزم الشاذ والشذوذ ما معنى الشذوذ إيه مخالفة الثقة من هو أوثق منه أو جمع الثقات لأن من شروط صحة الحديث ألا يكون شاذا اتصال السند والعدالة وكذا كذا كذا وألا يكون شاذ وعدم الشذوذ هل فهمت؟ قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وروى محمد بن سيرين عن أبي محل عن أبي المحلب وهو عم أبي قلابة غير هذا الحديث وأبو المهلبي اسمه عبد الرحمن ابن عمرو ويقال معاوية ابن عمرو قلت ما لقيتي وروى عبد الوهاب الثقفي وإسماعيل بن عليا وغير واحد هذا الحديث عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلبي عن عمران بن الحسين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر فسلم في ثلاث ركعات yace wata rana manzo Allah ya sallalla asar da aka yi salla raka uku sai manzo Allah ya sallame thumma dakhala manzilahu ai an gama salla kenan sai tashi ya shiga gida an sallame salla aka tashi aka yi tafiya aka shiga gida fa qama ilayhi rajulun yuqalu lahu al-khirbab sai wani mutum ya tashi ya shiga sahabi ya shiga wurin manzon Allah gidan wa kana fi yadihi tulun shine zul yadaini ke fa qala sai ce manzon Allah a kasurati salat an rage sallah ne fa kharaja mughdaban yajurru rida'a sai manzon Allah ya fito yana sauri yana jan mayafinsa fa qala asadaka hadha abinda wannan ya fada gaskiya ne qalu na'am suka ce eh fasalla rak'atan thumma sallama sai ya koma mana duk wannan abin da aka yi fa ana cikin sallah tunda mantuwa aka yi mantuwa kuma ba a kama mutum da thumma sajada sajdataini thumma sallama wa lam yadhkuru at-tashahhud da ya sujudar rafkanuwa ya yi tahiyya ya sallame bai yi tahiyya ba wa sallama anas wal hasan wa lam yatashahhada وقال قتادة لا يتشهد وفي الحديث دليل على أن من تحول عن القبلة ساهيا ita wannan hadisin na nuna cewa in mutum ya mutum zai iya waiga haka da haka sallar sunana amma in ya ba alkibla baya fa suka ce in mantuwa ne la i'adata alaihi sallar sa tayi أما إذا حوله رجل عن القبلة كرها sai wani ya zo kana cikin sallah ya juya da kai da ƙarfin tsiya aw ajlasahu fa awjaba ashabu shafi alaihi al-i'ada li'annahu qad yaqau nadiran fa la yaqau afwan yace in dai zuwa aka yaka tilasta shi to ya sake sallah don wannan sifa ce nadira ba za a dauki ta aiki da shi ba amma a kashin gaskiya inda inda ƙarfi aka yi fa sallah sallah za ba ce ba ta ba ce ba lokaci ya ce tura minti na uku to ai an warware matsalolin sura ɗaya ko? domin kasancewa kasancewanka ka samu makarantar da yake karatu kana karanta littafin suna kana gado taimako ne daga Allah ba gwaninta ka bane ba karfinka bane an fahimta akwai wanda su ma sun tashi baka fi su son addinin ba baka fi su son annabi ba ko ma sun fika to amma sai aka yi rashin sa'a sai suka tashi cikin gurbataccen me ka faɗa gurbataccen me gurbatacciyar makaranta ke makaranta wannan ita ce gaskiya fa duk zafinka da addini ba ya sa ka canza wani abu kada ka ji damuwa kai ga inda kake ga bangare ka ga naka wanda ba naka ba zalika bi anna Allah huwa al-haq inda gaskiya take nan kake ba ruwanka da mai faɗe ta ba haka bane ba wai me eh wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wai mai kenan kana me tace in Allah ya yarda ai na farko ma wanda suka tashi zamanin manzon Allah almajiran manzon Allah ai sai Allah ya yarda sai da Allah ya yarda don su ya aka yi suna su ya wuce Allah ya yarda da su laƙar taban lahu ba haka bane ba aka je aka je Allah ya yarda da su sun yarda da abin da Allah ya magana wannan matsala an gama da ita an wuce duk wanda ya zo yana magana a ciki yana ɓata lokacin shi yana nuna cewa ko ba shi da hankali ko ba shi da tsafta ko ba shi da menene kyakkyawan aqida ko mai duk ɓata lokaci ne wannan an gama wannan bajeta an rufe wannan sun tafi aljanna maganarka da kinin bibinka da hayaniyarka ba za ta sa Allah ya canza wannan hukunci shi ya ce ya yarda da su har waɗanda suka yi laifin wa ala salasatin da zai da kullifu ba haka bane ba kuma Allah da kataba Allah anil muhajirin su maganar su an kare sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saura waɗanda suka bi gura suka bi su bil ihsani shi ake magana ana fam ana fata a zamo ana cikin alheri kenan amma kar a manta wanda suka samu sa'a da wanda suka zo hadal fatra da wanda suka zo addinin nan amma a gurbace ba yadda za ka yi ko da daɗi ko ba daɗi sai an ji sai kuma sai an warware shi akan ilimi don ba ka da hujja Allah ce fas'alu ahla zikiri in kuntum la ta'lamuna wai me kenan ku tambayi malamai in ba ku sani ba ba haka bane ba sai ka tashi garin ku ba malamai sai wane da wane su ne ke kullawa suke warwarewa in sun kulla ba haka bane ba su ne komai da komai sai ka je ka tambaye su kwarkara ba da su ga abin da suka koya maka yaya za a yi kasancewa ba daidai ba ne yaya za a yi kasancewa malam ya yi kuskure in ma an abu mai wahala shi ne ya za a yi ka gano cewa malam ya yi kuskure in ma ka gano ya ka isa ka faɗa to ya zo ya gano daga baya ko to kafin shekara ashirin ne sai ya mutu Allah ne ce fasalu ala zikri ku tambaye su kada ku yi ويسأل العلماء ويقتدي بالمتبعين له سيدي واقتدى بالمتبعين ايه akwai dai bashi a kanku kafin Allah kai mu sati mai zuwa Allahumma adina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina wasrif anna sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yazillu man walayta wa la yu'izzu man adayta tabarakta rabbana wa ta'alayt wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin والسلام عليكم